أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين ولا أدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم على آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيوك أنا متى عشرين دبقي دتقص ga watan jumadal akhira shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da biyar hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda shine ya dace da 28 din kuma ga watan hudu shekara ta 2014 a lissafin turawa za mu ɗora kan inda muka tsaya a cikin tafsirin suratu al-a'raf wanda muna cikin tsakiyar kisar annabi Musa alaihi salatu wassalam da yake fafatawa da fir'auna a lokacin da wannan matsafa suka zo suka nema annabi Musa ya fara jefa sandansa ko su fara jefawa ya ce ko ku fara jefawa suka fara jefawa sai ga macizai sun bayyana iya ganin annabi Musa a ƙasa. kafin nan sun ce da fir'auna idan sun ci nasara suna da wani abu ne e na ɗan ɓatarwa da za a ba su ko kwade babu ya ce ai su suna cin 'yan fada ma na kusa ma yawa innakum idan laminal muqarrabin to shikenan yayin da suka jefa abin da suka jefa saharu a ayyunan nasi wastarhabuhum suka sirce idanun mutane suka kuma ainihin wato tsoratar da mutane wa ja'u bi sihirin azim Allah ya ce lalle sun zo da sihiri mai girman gaske shi da kansa Allah ya faɗi wannan to bari mu je me ya faru bayan wannan
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين
Allah madaukin sarki ya ce wa auhaina ila Musa an alqi asak sai muka yi wahayi wa Musa mana annabi Musa alayhi salatu wassalam kenan inji Allah take a wannan lokaci muka ce an alqi asak kai ma jefa taka sandar yana wulla sandar tasa yana jefa sandar tasa kawai sai ta zama wata katuwar macijiya malaman tafsiri suka ce wannan macijiya sai da ta rufe wato ta rufe sasannin ga baki da duk wurin ka daga kanka sama macijin kawai da gani na nan gusa guda daya su da sun saki macizai a ƙasa iya ganin su nyimun nyimun nyimun nyimun ƙanana ko to sai Allah ya ce Musa ya saki ta sandar yana sakinta sai ta zama tafkekiyar maciji macijin da in ka daga kanka sama shi zaka gani a ufuk sasannin wurin gaba ki dai macijin annabi Musa zaka gani fa idza hiya talqafu ma ya'fikun kawai sai gashi ta kama haɗiɗi kalmar talfaku wato tana nufin a talqafu yana nufin tabla'u sai gashi macijin annabi Musa kawai tana ta hadiyar macijan waɗannan matsafa ko ba ka ba tana ta hadiye su tana ta hadiyewa tana ta hadiyewa shine ma ya afikun abinda suka yi kirkira na ƙarya dan wannan macizan macizan ƙarya ne macizan tsafi ne macizan sihiri ne wanda sun ƙayata wa mutane ne kawai da hanyar tsafi fa waqa al wa batala ma kanu ya'malun sun ga macizan da suka yi din ga maciji guda ɗaya na nan Musa duk yana cinye su gaba ɗaya to fa ya za a yi wanne ne babba kenan na nan Musa Allah ya ce fa waqa al sai gaskiya ta afku kalmar waqa'a tana nufin zahara anan sai gaskiya ta bayyana wa batala ma kanu ya'malun abin da suka kasance suna aikatawa kuma ya lalace na sihiri kenan suka kasance suna aikatawa tab suka ce lalle Musa ya, ya nuna lalle Musa ya yi ƙarfi Allah ya ce fagulibu hunalika wanqalabu saghirin a wancan wuri aka rinjaye su aka rinjaye su a wannan lokaci da shi fir'auna ya tara su fir'auna da yana tsaye yana ganin ikon Allah tabaraka wa ta'ala annabi musan da a gidansa ya tashi tun yana yaro karami tunda ya yi wasa da annabta zai ga ikon Allah wanqalabu sagirina suka juya baya suna ainihin wato kaskantattu zalilina makurina wanda suke sun yi a wato sun yi ƙasa an wulakanta su sannan kuma an rinjaye su to sai Allah ya ce mai kuma وألقي السحرة ساجدين kawai wannan matsafa a sahara gabaki ɗayansu sai suka faɗi suna masu sujada ga Allah tabaraka wata'ala Allah ya kimtsa musu a ransu cewa kai ku yi haƙuri ku yi imani kurin ku miƙa wuya ku yadda da annabi Musa tunda sun gama ƙure a dakarsu sun gama ƙure tsafinsu annabi Musa ya zo ya nuna musu tauhidi kawai suka faɗi suna masu sujada ga Allah tabaraka wa ta'ala na'am قالوا آمنا برب العالمين sai suka ce tab amanna bi rabbil alamin gaskiya mun yi imani da ubangijin talikai Allah tabaraka wa ta'ala mu kan mun yarda da Allah a'a a gaban fir'auna a gaban fir'auna ko shawararsa ba a nema ba to sai me ya faru mana رب موسى وهارون mukan mun yi imani da ubangijin talikai wanda shine ubangijin Musa kuma shine ubangijin Haruna yawa ba fir'auna ba fa mutumin naka yana zaune ana buga masa kusa bari mu ji me zai faru ma قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون fir'auna ya ce amantum yanzu ku imani bihi za ku yi mana yanzu za ku yi imani da Musa qabla an azana lakum kafin na yi muku izini da Allah mala ka ji rainin wayo wai imanin ma wai sai sun yi wai sai ya ba su izini fa kafin ma su yi imani da annabi Musa آمنتم به قبل أن آذن لكم أصدقتم موسى من غير أمر إياكم yanzu Musa kuke gaskatawa ba tare da na baku umarni ba kai inna hadha la makrun makartumuhu lalle wannan wani makirci ne kuka shirya sani'un sani'un sana'tumuhu antum wa Musa baki kuka hada mun da ku da Musa fil madinati a cikin wannan gari na Masar lokacin da za ku fito ku zo kun haɗa baki ne da shi ban yadda da ku ba ku duba fadan Allah shi ba yace a je a kira masa su amma tun da sun yi gaskiya yace to wannan makirci ne bai yadda ba litukhriju minha ahliha kun haɗa baki ne da Musa dan ku kori mutanen garin nan daga garin su wato yana so ya haɗa su faɗa da mutanen gari fa sawfa ta'lamuna da sannu ku za ku san kun yi imani da Musa za ku ci azaba to sai ce mi لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين la uqatti anna aydiyakum wallahi sai na gutsuttsure hannayenku wa arjulakum min khilaf wallahi sai na gutsutsure kafafuwanku min khilaf tare da sabani in na cire hannun dama sai in cire kafar hagu haka yi ta yi musu malam ya sare hannun dama ya sare kafar hagu don ya munanta maka halitta sun malausalliban na kuma jima'in kuma sai na je bakin kogi gaba ɗaya na soke ku yadda ake soke tsire du sai na soke ku kuma in gaya maka kiyaye fir'auna wallahi zai yi din to bari mu ji bayan ya gaya musu wannan ya dawo yau yana faɗa da matsafansa sai me قالوا إنا إلى ربنا منقلبون qalu sai suka ce a inna ila rabbina munqalibuna ai mu kam lalle masu komawa ne zuwa ga ubangijinmu ai wannan imani mun riga mun yi shi ko ma me zaka yi mana ba mu dai ga Allah za mu koma Allahu akbar mallan kaga yadda imani yake ratsa zukatan bayi ko to haka ake so mallan idan mutum ya samu imani ya dake ko ana dakawa a turmi riƙe aƙidarka karka yadda wani mai juyawa ya juya ka karka yadda wata guguwa ta kwashe ka kada ka yadda wata hayya hayya ta ɗebe ka hayya hayyan nan ko ta aljihu ce ka bar musu kayansu Allah kuwa tsaya akan manufarka tsaya akan aƙidarka a daɗe ana yi sai gaskiya an buga an buga an barka to haka ake so ‘yan aƙida kenan ‘yan ta mutu babu gudu babu ja da baya dutse ba ka fasuwa to haka ake so mutum ya zama yana da aƙida mai tauraron ra'ayi in dai akan araba ka da aƙida ka ne sai dai a tafi lahira haka ake so don Allah ku duba yanzu yanzu a gaban ku waɗannan mutanen suka yi imani bari mu ji me ya faru وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين Allahu akbar Allahu akbar suka ce wa matan kaimu minna ba wani abu yasa kake kyamar mu kake kin mu ba kake gaba da mu kalmar tanqimu minna tana nufin takrahu minna ba abin da kake ki a gare mu ko ba wani abin da yasa kake kin mu ba illa an amanna bi ayati rabbina lamma ja'atna sai dai kawai dan mun yi imani da ayoyin ubangijin mu yayin da ayoyin nan suka zo mana sai ka mai da mu abokanan gaba da kana son mu ai da farko ba mu ka dauko kace zamu maka yaki ba zamu maka fada amma yanzu mun ga gaskiya ta bayyana mana kuma ka zo kana faɗa da mu shikenan suka ce rabbana afrigh alaina sabran ya ubangiji ka ba mu haƙuri ya ubangiji ka ba mu haƙuri da kaji sun ce a ba su haƙuri sun ga masifa sun ga tashin hankali sun ga bala'i suka ce wata wafana musulmi na ka ɗauki ranmu na musulmi saboda sun ga mutuwa ƙarara ai kwarai da gaske a wata ayar cewa suke da fir'auna faqdi ma anta qad ka je ka hukunta abin da kaga zaka iya hukuntawa innama hadhihi alhayatu ad-dunya faqdi ma anta qad innama taqdi hadhihi alhayatar duniya ya ce duk abin da suka ce duk abin da za ka yi na hukunci wallahi rayuwar duniya ce ka duba mutane da yanzu suka yi imani fa amma malam imani ya ratsa su ka je ka yi duk abin da za ka yi ai wannan a duniya ne in azaba ne a duniya ne inna amanna bi rabbina liyaghfira lana khatayana wa ma akrahtana alayhi min as-sihr wallahu khairun wa abqa lallai mu kan mun yi imani da Ubangijinmu don ya gafarta mana kurakuranmu, shirka da tsafin da muka yi da muna neman Allah ya fi mana, da abin da ka tilasta mana a kai na muyi na kafirci. Lalle shi Allah shi ne mafi alkhairi kuma shi ne mai wanzuwa mai tabbata, tabaraka wa ta'ala. Imam Ibn Kasir ya ce, Kanu fi awwalin nahari sahara wa fi akhirihi shuhada'un barara. ko shuhada'u barara da waɗannan mutane a farkon yini sihiri suke yi matsafa ne amma yanzu kaga kafin dare yayi sun zamanto shahidai kuma masu bin Allah tabaraka wa ta'ala malam ya hakuri ka koma mana cikin suratu um, um, suratu suratu taha aya ta saba'in zuwa ta saba'in da biyar mu ji meye Allah ya ce akan wannan dan a daɗa haskaka mana me ya faru dan saboda a cikin suratu taha din akwai akwai akwai akwai kissa to sai ta annabi Musa alaihi salatu wassalam yawa to mu je malam suratu taha na'am قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر na'am فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى dan ya hakuri dan koma mana tun daga can walaqad arsalna mai walaqad menene arsalna ko a nan nake قال أجئتنا لتخرجنا من daga nan gudu
ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى أو نيكي جاء نعم موسى نعم فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن نعم فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى ya ce ai ka zo ne don ka cire mu daga garinmu ka kore mu ka fitar da mutane wannan yana yi ne don mutanen gari su kyamaci annabin musa to mu kuma za mu zo maka da sihirin da ya fi naka ka sa mana rana da mu da kai wanda ba za mu saba ba kai ka zo da naka sihirin mu ma zo da namu wannan labarin cikin surutu za a ke mun ka gane dan bambancin da ke tsakanin wato isoshin duk amma dai abu guda ɗaya ne mu je ma قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى sa rana ha فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى ga fir'auna ya zo da masu kai duka قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب na'am na'am وقد خاب من افترى Musa ya tada jan hankalin su kafin su fara ceto kai can ku ba ku yi nisa azaba ta tabbata gare ku kar ku yi duk gwiwa Allah ƙarya ma'ana ya fara kashe musu gwiwa tukuna kar ku yadda gwiwa Allah ƙarya in kuka yi wa ubangiji ƙarya to Allah zai ubangiji tabaraka ta'ala zai kame ku da azaba na'am فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى suka yi jayayya a tsakaninsu sai suka kama yin sirri a koma ta a koma ta a tattauna a tattauna a jiriya za a yi a kullowa
قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم na'am يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى na'am na'am فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا ce duk a gama haduwa a hadu sun ce yanzu da Musa da Haruna sun zo ne don su yi sihiri da wane ne da wane ne kamar yadda suka faɗa dai a can aka ce to a hadu ku haɗa duk makircin a zo a sahu dan a bunka wannan tsafi a halakar da Musa na
فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا na وقد أفلح اليوم من استعلى Fir'auna ya ce ku haɗu ku zo sahu sahu yau duk wanda ya samu nasara ya zama shine a sama ya rabu an zaburar da su ma za su samu alheri
قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى
annabi Musa kan da ka buga sai da kiyaye Allah ya ayyana sai ce la ta innaka antal a'la haka tsoron ta kai ne madaukaki to yanzu ma duk wani mai tauhidi ka gaya mai akan sigiri kar ka ji tsoro kai ne madaukaki sai mai mala وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا jefa abin da ke dama ka zai cinye duk abin da suka yi gaba ɗaya.
إنما صنعوا كيد ساحر daman ba wani abu suka yi kaidi ne na matsafi kurin kayan tsafi ne ba kayan banza ne kurin na'am ولا يفلح الساحر حيث أتى matsafi duk inda ya zo baya rabauta فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى yana jefawa yana jefawa da nasa ya zo ya cinye nasu ai kawai shi kenan suka faɗi suna ba su jira da baki can shi ne ina lati qalu amanna bi rabbil alamin yace rabbi haruna Rabbi Musa.
rabbi Musa wa Harun. amma nan kuma me yace malam mimita ayat ma za ku
وألقي وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى kaga anan cikin arab sai yace wa ulqiya saharatu sajidina قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون dan ya maintainin wannan nun nun Na'am, nun na'am, goma gaba na'am.
balaga qur'aniya to amma kaga anan gurin sai yace menene me yace فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى abu ɗaya ne na'am قال آمنتم له قبل أن آذن لكم hakuri anan gurin sai yace qala fir'aunu amantum bihi qabla an adana lakum nan kuma yace qala amantum lahu qabla an adana lakum نعم ina fata ana fahimta mu ne malam إنه لكبيركم الذي علمكم السحر haka فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم na'am na'am ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى kaga anan cikin ba a cikin arab sai ce inna hada la makrun makartum fil madinati litukhriju minha ahla minha ahla sai ce fa sawfa ta'lamun to sai ce la uqati anna aydiyahum wa arjuluhum min khilafin thumma la usallibannakum ajma'in anan kuma sai ce fi juzu'in nakhl Na'am.
ma'ana zan sussoke ku na tsire ku a gindin ku tittire na dabino kaga anan cikin daha mun samu garin haske Haka.
to sai ya ce me kuma قالوا لن قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا sai suka ce gaskiya ba za mu fifita ka mu zamanto mun fifita ka akan abin da ya zo mana na hujjoji ba mu watsar da hujjoji da hujjoji da abin da Allah ya bamu da kuma Allah ga baki ɗayan sa mu dora ka kai ne kike sama ba za mu yarda da wannan ba sai anan kuma suka ce qalu inna amanna inna ila rabbina munqalibuna ma'ana can suka ce ba za mu fifita ka akan abin da muka yi imani da hujjoji da kuma Allah ba sam nan kuma suka ce lalle mun fa masu komawa ne zuwa ga ubangiji to sai kuma فاقض ما أنت قاض kai duk abin da za ka yi ko ma me za ka yi ka san wani lokacin an kure ma maleji cewa za ka yi kaga ko me ma za ka yi kai kaji ba shi kenan ba
إنما تقضي هذه الحياة الدنيا aikin duniya ne إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر haka dai والله خير وأبقى na'am na'am na'am إنه من يأت ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا haka yake to ya an gama kisa a nan gurin to koma inda ka taho aran ma yawa koma cikin a'raf aya ta 126 daidai bayan sun ce wa matan ɗin minna illa an amanna bi ayati rabbina lamma ja'atna rabbana afrigh alaina sabran wa tawaffana muslimin ko Allah ka ba mu hakuri ka dauki ranmu na musulmi jama'a kun ga yadda qur'ani yake da alaka da junansa to shi yasa malam musulmi bayan da zai iya rabuwa da qur'ani wallahi malam mutanen da Allah ya ba su Qur'ani Allah ya taimake su malam wato shine zan Allahu akbar Allahu akbar shine zancen da malam kana karanta shi kullun yana ƙara ma farin ciki duk bakin cikin da ya dame ka dan Allah ka dauki Qur'ani ka karanta kafin ka gama shafi ɗaya sai ka samu waraka shine wanda mu'jizarsa ba ta karewa albarkarsa ba ta karewa shi albarka wanda ya karanta shi albarka a inda aka karanta shi albarka waɗanda suka saurare shi albarka wanda suka yi aiki da shi albarka al'ummar da aka sauka da alkur'anin albarka la ilaha illallah babu wani littafi da Allah ya ba mu sama da wannan alkur'ani amma yanzu kaga baya cikin tsarin wayek ɗinka ko nekonka ko baya cikin certificate ɗinka na jami'a baya cikin takardar da in ka karanta ta za a baka aiki baya ciki ka yi kar ka yi ka yadda da shi kada ka yadda da shi babu ruwansu da shi Allah sa a cikinku a samu kwamishinonin ilimi da ministoci na ilimi su yi ƙoƙari alalakalli su yi wa musulmi gata a sa ƙur'ani a cikin syllabus a ce ma a bashi ma optional ma a ce ana zana jarrabar ƙur'ani a waye wanda yake da sha'awa musulmi ya zana to amma an sa mana kin ƙur'anin an ta hanyar da mun sani ko ba mu sani ba an sa mana kin addinin ta hanyar da mun sani ko ba mu sani ba yanzu ana kafa dokar cewa islamic studies ba wajibi bane ba dole bane ba hausa ba wajibi bane ba dole bane musulmi su- dama musulmi ne suke ko kar ka ga yadda ɗalibai suke ta tsalle-tsalle suna tafi suna firo da shi anything islamic they don't like it duk wani abu da ya sha musulunci ba sa son sa suna murna an ce ba za a yi islamic studies ba kuma dan a nuna mutane ma ba komai bane ba duk wanda ya islamic studies sai ya ci da wanda ya iya da wanda bai iya ba sai ya ci ku lura da wannan ku lura in dai an zana ta ita ce credit ɗin farko sau dama ma an zo duba ma ba wani damuwa ba ne ba amma damu da ita ba war war war kawai ba sun ci kawai wallahi tallahi malam an yaƙe mu har gida ba tare da mun farga ba mutum musulmi zai zo ya bude makaranta private school shi a matsayinsa na musulmi ba zai yi wa Allah kara ya yi wa manzan Allah kara ya sa ƙur'ani ya ce a makarantarsa dole ne yara sai sun yi ƙur'ani ba ba zai yi ba akwai makarantu da yawa da aka kawo mana koke-koken su a garin nan waɗanda gaba dai ma anything islamic ma ba sa yi dan islamic studies din ma da za a dan koya yara alwala da abu da ma ba a yi ma suna nan da yawa kuma ku bincike su wanda kuke kaiwa ƴaƴanku kuke biyan su kuɗi hannu hannu suna yi ba sa yi ka tambaya makarantar da kake kai ɗanka yana secondary school dan Allah akwai madda Qur'ani dan Allah a sati ɗaya yanzu Qur'ani bai da gatan da a sati ɗaya za a bashi minti talatin a makarantun boko minti talatin a sati tun daga litinin talata laraba alhamis juma'a ƙwar'ani bai da la ilaha illallah bai da matsayin da za a bashi minti talatin a koya musulmi kurin ba cewa muka yi a koya arna ba a mu musulmin ma kuma ɗan lokutan islamiyyan kuma sun cinye shi za a ce yaro ya tafi makarantar boko tun karfe bakwai ba zai dawo ba sai karfe biyar da rabi ya gaji ana gama ta boko ta dole karfe biyu sai a shiga lesson kuma uku hudu a yi sallah kuma a dawo gida yaron ka ba zai dawo sai biyar sai bayan biyar wasu ma sai shida so yana dawowa a lalace jakar zai jefar kuma fa an bashi assignment an bashi homework da yayi magariba kuma hankalinsa yana tashi zai ce mama a tamun inji zan yi aiki mama a tamin inji zan yi aiki yayi ta aikin nan yana zaune yana aikin nan yana falo har a kira isha ana kiran isha a cikin littattafan bacci zai dauke shi washe gari da asuba uwarsa ta tashi ta ta ce maza maza maza maza shirya haka suka bautar da mu kullum yanzu akwai makarantun da an ma sa lesson ma asabar da ladi is compulsory litinin kaga a ka'idar ilimi wannan ba daidai bane kuskure ne ya kamata a bawa yara hutu ya kamata akwai kwanakin da suna zaune su huta kolar su huta a ka'idar ilimi inda ka'idar ake bi bai kamata a yi haka ba amma wallahi akwai makarantun da yaro zai je litinin talata laraba alhamis juma'a to sannan kuma za a sa lesson asabar da ladi akwai lesson dole sai ya ji bambancin su kurun bai sa kayan makaranta ba zai sa kayan gida kuma a biya kuɗin lesson shikenan sun yi dominating yaranka baka da lokacin da ka ce makarantar qur'ani ko islamiya baka da shi yana girma yana girma yana girma har ya balaga har ya gama sakandare ya ce wa ya ci ne ku an tura shi jami'a ka isa kamar da yaro ka ce ya zo karatun qur'ani shiga wata islamiyya yana gani ya girma ya waye to yakin da aka yi mana kenan a gidajen mu a gidajen mu shi sa kamata mu zurfafa tunani ni ban ga dalilin zamu zauna muna zaune muna ganin wasu suna bude mana wai wasu makarantu wasu private school ba mu muna zaune a cikin mu akwai yan boko akwai masu digiri akwai masu masters akwai masu PhD akwai professorship mu me yasa ba mu a anguwannin mu da garin mu mu mu bude makarantun mu je gwamnati ta yi mana register ba sai ku zauna sai arna sun zo da kudu su bude muku private school yanzu makarantun da suka fi kowanne kowanne karatu a garin nan na arna ne su suka fi kowane karatu layi ake yin an zo ajiye yaro ajiye yaron ka kawai sai ka bi layi ɗaukansa sai ka bi layi ka je ka ga manyan mutane a bakin gate my name of my child is abubakar na kande wububu yana miƙa babban mutum fa wanda a masallaci wallahi ba zai zo masallaci ku yi sahu da shi ba amma yana can zai je ɗauko ɗansa a makaranta can wata makarantar boko malamar mai gajeren wando ya'yan madaman suna zuwa bar su sassa ma dan kwali ba cirewa ake yi kuna nan da kanku musulmi kuna ɗiban yayan kuna kaiwa makarantun arna saboda su iya wai turanci
وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون وقال الملأ من قوم فرعون sai manya-manyan mutanen nan tun da farko da aka bada labarin cikin mutanen fir'auna aka fara ziga fir'auna kuma kasan su damu wannan na gindin sarki ko na kusa da shugaba in ba a ci sa ba dama an ce ba a mugun sarki sai mugun waziri mugayen kenan idan yana cikin rashin sa'ad da shugaba zai Allah raba Allah hada shi da yan fada makitata yan ziga mugaye makaranta ‘ya'yan Allah ya isa idan kuma Allah ya taimaki shugaba sai ya bashi bitana saliha in ji annabi masu bayan shawara mutanen kirki to gane gindin fir'auna wa qala al mala'u min qaumi fir'auna manya manyan mutanen nan cikin mutanen fir'auna sai suka fara zuga shi atazar Musa wa qaumahu li yufsidu fil ard yanzu kai fir'auna zaka kyale Musa da mutanensa zo suna barna a bayan kasa kana ganin sa yana wa'azi yana kira wai a daina binka kana Allah to ba ya ce musu ana rabbukumul a'la ba yanzu wannan ba ziga bane zaka kyale shi kurin ka zuba masa ido kamar yanzu ayi mutane da zo yanzu yalla kai kana nan da ranka da karfinka da komai a matsayinka na shugaba ko na gwamna ko sarki a garin nan ko ciyaman ko dan majalisa ko dan wane ne ko da kana ganin mutanen nan su zo suna suna suna abin nan ka kyale suka zuba musu ido ya kamata a yi maganin su mutanen nan yalla bai ya gama ɗiban iska sai a je a haɗa shi da mutanensa mutanen da su suke masa addu'a Allah ya taimake shi ko suka yi masa addu'a Allah ba shi matsayin da ya samu wanda mutanen da in ya mutu shi za su raka gawarsa su je su binne shi mutanen da da su ne yake kada bai zasa da babu su da bai zama abin da ya zama ba tunda da ba kowa akwai wani da ya zama shugaba sai dai ya zama shugaban aljanu to rashin hankali ne da rashin wayewa shugaba ya bari wasu su zuga shi yana ana haɗa shi faɗa da jama'arsa ya kamata mutum ya zama mai tunani mai siyasa duk abin da za a haɗa ka ka yaƙi mutanen ka kai faɗa da su kar ka yadda da shi saboda zai jawo maka baƙin jini a sha abin a uzu billahi amma ina fir'auna ya ɗebi zuga liyufsidu fil ardi wa yadharaka wa alihataka ya barka wa alihataka ya bar bauta maka ya hana a bauta maka ya ce mutane kada su bauta ma alhali kai ne Allah wannan an ziga shi kenan qala sanuqattilu abna'ahum wa nastahyi nisa'ahum fir'auna sai saki baki ya ce to za mu ɗau mataki a kansu za mu kakkashe 'ya'yansu maza duk namiji da aka haifa a garin nan sai mun kashe shi wa nasta hayi nisa'ahum za mu bar matansu dan mata ba matsala ba ne shi wai aurensa a kira'ar mutanen hijaz sanaqtulu abna'ahum bitakhfif a wannan kira'ar kuma da sauran malamai sanuqattilu abnahum wa nasta'yi nisa'ahum za mu kyale matan wa inna fawqahum qahiruna mu kuma mu ne muke sama da su Abdullahi dan Abbas ce Fir'auna ya kasance yana kashe mazan banu Isra'ila gabaki daya ya ta kashewa ya ta kashewa ya ta kashewa ya ta kashewa bai gashe ba yana ta kashe su to sai aka zo aka ba shi labari aka ce to kai in ka kashe mutane kuma to waye zai gaji ka duk namiji in ya zo ka kashe shi wannan kisar ta dan dawo da mu baya kenan kamar kafin zuwan annabi Musa an ba shi labari cewa za a yi wani yaro da zai taso a garin nan zai zo ya kwace maka mulkinka kamar yadda Abdullahi dan Abbas ya faɗa sai ce to maganin abin da za mu yi ba da yaro ne namiji ba zai zo to duk namijin an haife shi a garin sai mun kashe shi sai aka ce masa kai ai kuma kisan yayi yawa sai ce to ya za a yi yace a bai shawara sai aka ce ka rinka kashe in ka kashe wannan shekarar in ka kashe na 2014 to sai ka bar 2015 sai kuma ka kashe na 2016 sai ka bar na 2000 a me a 17 a cikin shekarun da yake cewa a barin sai Allah ya tashi annabi haruna a cikin shekarun da yake cewa a bar mutanen sai Allah ya tashi annabi musa kuma ka duba ikon Allah can waɗanda zai kashe sai a kashe banza Allah zai zo tashin annabawan sai bai tashe su a shekarar da yake kashewan ba da aka zo tashin fir'aunan annabi musan sai aka tashe shi a gidan shi kuma ƙwarai ku da gaske aka tashe shi a gidan shi za ka iya taimakawa ka koma mana can cikin ƙasar da Allah ce wa wafaina ila musa ila ummi musa al-ardi fa idza khifti alayhi fa alqihi fil yam bari kulun ku dan ji ayoyin kawai ku ji yaya aka yi abin da ya faru da mahaifiyar annabi Musa aka ce ta haife shi sai ta sai ta sa shi ta sa shi a cikin akwati an gane ko ta jefa shi a ruwa saboda tana jin tsoron kar a kashe mata ɗa a kogi ba aka haife shi ɗan jariri aka jefa shi kawai ta ce Allah zai kiyaye shi taryam taryam taryam taryam taryam yana tafiya sai ga shi fir'auna yana kan fadarsa ta mulki a kan ruwa ya sa aka yi masa fadarsa mulki yana ganin ruwan nan gabaki daya ya ce ana rabbukum al'ala ya ce wa hadihi al'anharu tajri min tahti afala tubsirun ba ku ga korama yana gudana a ƙarƙashi na ba gani nan ni ne a sama ni ne Allah ruwan nan duk yana ƙasa na sai ga akwatin nan ya taho ya taho ya taho ka ce an yi babban tsuntuwa sai aka kawo shi gidan mai mulki gidan sarauta kenan aka bude sai aga yaro jariri sai matar matar fir'auna ta ce ita tana son yaron nan a bar mata wannan yaron ka duba wani ikon Allah a bar mata wannan yaron aka bar mata shi ta ce kada a kashe shi la taqtuluhu asani fa ana aw natakhidahu walada aka bar mata shi ta ci gaba da raya shi tana raya shi a sai anan kusa su kotawa malam me Allah yake
وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه yawwa فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين Allah ce mun yi wahayi wa ma ku hakuri fa ba wata surar na shiga ba labari nake ba ku Allah ce mun yi wahayi wa wa wa mahaifar Adam Musa muka ce shayar da danki amma idan kina jin tsoron wani abu ya same shi fa alqihi fil yam dauke shi gaba ɗaya ki jefa shi a cikin katon kuma jefa shi kuma wala ta kafi wala ta zai kake jin tsoron kake da ciki inna radduhu ilayki za mu dawo miki da shi ki jefa shi a ruwa amma mu za mu dawo miki da shi a gaishe ka ya Allah bayan wannan waja'iluhu min al-mursalin kuma za mu sashi ma cikin manzanni amma ma me ya faru ustaz فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين ya kuri a gurguje yanzu mutanen gidan fir'auna an tsinto annabi Musa an taho da shi ne وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك haka لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون matar fir'auna ta ce wa fir'auna kar a kashe yaron nan. kar a kashe yaron nan zai mana amfani asa an yanfa'ana aw nattakhidahu walada zai mana amfani ko kuma dauke shi a matsayin dan mu ka duba wannan ka malam ka duba lamar Allah malam duk wanda yake faɗa da Allah yayi kuskure wallahi wannan yaron fa wannan yaron wannan yaron da aka kawo shi yanzu fa shine fa muke muka ba da labari yake fafatawa da fir'auna bayan yan shekaru yace ta ce a kyale mana shi ya zama ta qurratu ainin yaro mai faranta mana ne la taqtuluhu asan yafana wa yantakhidahu walada wa hum la yashkurun Allah ya ce ba su sani ba na'am وأصبح فؤاد أم موسى فارغا mahaifiyar Annabi Musa ta ji labari malam sai zuciya ta samu sakiyar ta ka duba malam annabin Allah ya tashi a gidan Fir'auna kai akwai malamai masu da'awa a ƙasar ka a addinin ka a ƙasar ka kana yaƙi kana fada da su kana ganin za ka ci nasara a kansu ka manta annabi Musa a gidan Fir'auna ya tashi mu je إن لو كانت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين tana cike da farin ciki mana saura irin ta fasa farin cikin nan a gani ma an ta ne a gani amma Allah ce laula an wafatana ala qalbika mun daure zuciyar muka ki mu bari saboda idan har ta bayyana cewa dan ta ne ai akwai matsala ai ruwa ke ba ta ko je wai ruwa ya an dauka da ruwa ta sa aka kawo shi a ce a gari ne ba na'am وقالت لأخته قصيه haka فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون na'am na'am ce وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم na'am na'am فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون a gurguje yanzu an zo za a shayar da shi kaga tun da an ɗauki jariri ai masu fir'auna ba sai za su shayar da shi ba نعم.
ko ba ka bane ba to ya ana neman yaya za a yi a shayar da shi Allah da ikonsa sai gashi an daɗa ɗauko dai wannan musan an daɗa dawo da shi dai gida wajen shayar da shi da sai aka ɗauka aka kai shi gida kuma kamar su masu shayarwa ne na kuɗi a biya su su shayar da kuma ɗansu sai ba a san kuma ɗansu ba ne ba to mu je malam ai- فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق haka ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون Yaron ba Allah ce zai dawo da shi ga mahaifiyarsa ba? To gashi nan sai Allah tabaraka ta'ala ya ce faradadnahu ila ummi sai gashi mun dawo da shi ya shiga gidan Fir'auna an ta kokarin ma za su sayar da shi har dai aka yi ta debating har dai aka ce bari aka yi shi wani gida can masu shayarwa a biya su su suna shayar da yaya ashe gidan mahaifiyarsa aka mai da shi shine Allah ce faradadnahu ila ummi sai muka mai da shi zuwa ga mahaifiyarsa kai ta karra ainuha dan zuciyarta ta ji daɗi idan ta yi fari ga ɗanta a hannunta ɗanta da ta jefa a cikin teku ga shi yau Allah ya dawo mata da shi wala ta azana kada kuma ta yi baƙin ciki wali ta alama kuma lalle dan ta sani anna wa'adan lahi haqqun alƙawarin Allah gaskiya ne walakin na aksarahum la ya'lamun Kun san cewa alƙawarin Allah ba gaskiya ne na'am
ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما haka وكذلك نجزي ya المحسنين girma ya girma yayin da ya girma ya an tsallake ma labarin ba Allah ce yayin da ya girma ya kai matsayinsa ya kai tsakonsa ya yi kwari gwiwarsa ta kabo ba ta na hukumar ba muka ba shi hukunci muka ba shi annabta muka ba shi ilimi na ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه na'am فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه na'am قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه قال له موسى إنك لغوي مبين فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسكون ووجد من دونهم امرأتين تفودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين قالت إحداهما يا أبت استأجر إن خير من استأجرت القوي الأمين قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني على أن تأجرني ثماني حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل
tashi da su da Allah ya yi dunan bayanin annabi Musa ne nan ma ya tsaya ne to wannan a a sura ɗin ke yanzu zo su daha kaɗan muka ɗauka yanzu zai mace sura ce ta san ta ci sunan ta ko sura su zafa sura su sura ta ba da abu dubai da ya kawo malamin kushin da da bayanin aurensa da bayanin waƙe da bayanin yan matan da ya kaɗa da bayanin ya salama alhamdulillah ta ne mutum islami da kuma da ya haƙuri mu ɗan ƙarisa muna da masu tafi inda za mu kwanta yanzu a nan kwanciya ta addini insha Allah قال موسى لقومه استعينوا
قال موسى لقومه استعينوا بالله بالله واصبروا واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين yayin da waɗannan mutane suka ce sun sun yi imani da Musa Fir'auna ya musu barazanar da zai musu yace zai kakkashe su ya kashe mat- mazan su ya bar mata yace kuma shi yake sama da su shine mai rinjayi saboda shi yake da mulki sai annan Musa ya dawo kan mutane yana cewa ista'inu billahi wasbiru ku nemi taimakon Allah ku yi hakuri kun ji ana Musa Musa duk ayoyin nan ana ta Musa Musa annan Musa shine annabin da Allah ya fi yawan ambata a cikin Qur'ani kissarsa da yawa labarin Musa saboda shine annabin da ya fi kowa shan wahala da mutanensa kamar yadda malamai suke faɗa yace ku yi haƙuri ista'inu billahi wasbiru ya jama'a ku nemi taimakon ubangiji ku yi haƙuri yayin da mutane suka shiga cikin kunci suka shiga cikin damuwa suka shiga cikin hargitsi da tashin hankali sai a ce da su su nemi taimakon Allah su yi haƙuri innal arda lillah lalle ƙasa ta Allah ne yurisuha man yasha'u Allah yana gadar da ita ga wanda ya ga dama ina masu neman raba ƙasa ina masu neman keta ƙasa ina masu neman baza ƙasa saboda dukiyar man fetur ko saboda zalunci ko na abu innal arda lillah wallahi ƙasa ta Allah ne yurisuha man yasha'u wani abun kunya abun bakin ciki abun damuwa wai shugaban kasa wai ya aika takarda wai ya aika bil wa wannan yan taron kasa wa yan majalisa wai dukiyar Najeriya ga baki daya a raba ta 50% a rinka bawa yan Neja Delta kawai da mu da Yarbawa da ina ne da ina ne duk gaba daya da yan arewa da yan sauran bangaren kudin ma gaba ke da yan Yarbawa yan Lagos Lagos yan ina ne duk gaba daya mu hada kan 50% su 'yan Niger Delta su kaɗai a ba su 50% saboda mu aya muka zo nomawa a ƙasar saboda mu 'yan kwatan ne ko 'yan tuwaris muna nan muna jiran ku 'yan majalisa 'yan senate 'yan wacece ku je ku rattaba hannu a takardar nan mu yi ta tsine muku albarka Allah ila'ance ku da ku da wanda ya saka dokar gaba daya ba wani wanda za mu ɗaga masa kafa inda ya zalunce mu kowa ya shi kuwa ana nan ana ta bin mutane ana bin su gida gida ana dan basu a basu wani abu yanzu in ba wasa ba sai kaji sun sa hannu a takardar kawai shikenan mu muna zaune Allah ya ji kallami dan adamawa ba dan ya mutu ba yana nan yana raye dattijan arziki wanda ya share wa musulmi hawaye a wannan taro na ƙasa ya ce yau aikin banza kuna magana a raba ƙasa a raba ƙasa ya ce to a raba mana idan aka raba Najeriya waye zai sha wahala waye bayi da nama waye bayi da gyada waye bayi da gero waye bayi da dawa waye bayi da tumatur waye bayi da tattasai waye bayi da albasa waye bayi da kaza waye bayi da rago waye bayi da raƙumi waye bayi da tinkiya waye bayi da bujimi waye bayi da kaza ku ne ba ku da shi yace a raba yace kuna rikici akan man fetur din da lita ɗaya naira nawa ne lita ɗaya nawa ne lita ɗaya lita ɗaya fetur fetur naira casa'in da bakwai ko ya ce litar man gyaɗa nawa take ɗari uku da wani abu a kudu ana noma man gyaɗa ya ce to wallahi man gyaɗa kada ya ishe mu yan arewa muna da wurin noman noman gyaɗa sama da fetur inda 'yan najeriya 'yan arewa za su zuciye su yi noma su noma gyaɗa kurum su ba wa nijar gyaɗa su ba wa cadi gyada su kai man gyada saudiya su kai man gyada amerika duk duniya ba inda amfani ba a amfani da man gyada ko ya ce to wannan ya ishe mu lita ɗaya nawa ake sai da man gyada kuna rikici akan man fetur inda lita ɗaya naira saba'in da bakwai ko naira casa'in da bakwai ya ce kuma ku dube ni ku gani ni ƙasa ta adamawa in na ga dama ni ɗan cadi ne idan na ga dama ni ɗan kamaru ne ya ce daga adamawa har cikin kamaru daga adamawa har cikin chadi kuma ni yanzu nan ina mulkan waɗannan wuraren gabaki ɗaya wannan dattijan da za mu samu sarakuna irin sa dafaffu kafaffu tsayayyu masu fede gaskiya da rasar kunyar da ake mana da ba a mana ba wallahi nake gaya maka to jama'a kwantar da hankalinku innal arda lillahi yace araba ya ce billahi azimu duk arnin da zai shigo mana arewa shiga kaɗai sai ya bada haraji za mu kafa ya duk wanda zai shigo ya abin nan kuma kowa ya kwashe kayan sai koma garin su kowa ya tattare kayan sai koma garin su yan kudu da suke yan musulmi da suke kudu yan arewa da suke kudu su dawo gida wanda suke yan yan kudu da suke nan gurin suke arewa su tattara kayan su wai zai asara ya ce duk wanda zai buɗe mana shago sai ya zo mun kafa masa haraji sai ya biya mu kuɗi tsugugu yanda ka san ya je america zai kafa shago wallahi sai ya biya kuɗi mu ma sai an biya ya ce to muna da kuɗin da za mu tatse ku kuɗi iya tatsa ku je ku riƙe mai hawa mala hawa mala wallahi tallahi ba mu da kaskanci ya koyan arewa musulmi wallahi mu ne muke jawo kanmu kaskancin inda za mu tsaya tsayuwar daka ga daraja ta musulunci ga ɗaukaka da Allah Ubangiji ba mu ga arziki ga wadata wallahi ba za mu tuzarta ba menene man ga Nijar shekara nawa ba ta da man Najeriya da tana cikin manya-manyan kasashe da suke da mai din yau gashi Najeriya gaba ɗaya ta dawo tana zuwa je kanan hanyar daura ka sha mamaki in kai ta ganin tirela kai ka ɗauka a Port Harcourt kake ana ta ɗiban man ana ta ɗiban man irin wannan man ɗin na Nijar ɗin mu ma muna da shi ba Allah ya haɗa mu da mugaye ne su tona mana su kis tona gashi nan Nijar sun tona suna ta sha suna shayarwa yanzu ɗan Nijar sai ya zo ɗan Najeriya yana neman yana so ya ganshi sai da lobein duka duka shekara nawa muke Nijar suke muke taimaka musu har yanzu ma amma yanzu dan Nijar ya fara yana nan tukuna dan Najeriya sai zo yana yana Allah Allah a taimaka masa yanzu da yawa yanzu nan wahalan man nan da ake da yawa mayukan nan da ake sha wallahi na Nijar ne ake sha kuma fita dan Allah ka dan fita wajen daura din nan kai ka tsallaka ka je ka ga trailer ta hu dubu kuma majoratin tirelolin nan gabaki ɗaya na 'yan Najeriya ne a je a siyo man abin nan a zo shi mu fa da wai mu man namu ma fa wai mu har wata ƙasa muke bayarwa gashi yanzu ya gagara to sai me sai mu yi addu'a Allah ya toshe rijiyoyin man ma gabaki ɗaya su kafe ba shi kenan ba a san yadda za a yi ko ba ka bane mai cin kwakwa ya je ya ci kwakwa mai shan ruwan tabo ya je ya sha ruwan tabo so innal arda lillahi kasa ta Allah ne yurisu ha man yasha'u yana gadar da ita ga wanda ya ga dama kun yadda da wannan ko ba ku yadda ba wal aqibatu lil muttaqin karshen kyakkyawan makoma tana ga waɗanda suka yi takawa suka yi imani da Allah tabaraka wa ta'ala sai aya ta karshe mai Allah ya ce قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون barka Allah ya ma albarka Allah ya saka da alkhairi qalu udhina min qabli an ta'tiyana suka ce ya Musa kafin ka zo ma fa an cutar da mu yanzu ka ce mu yi hakuri kafin ka zo ma mutumin nan ya cuce mu udhina min qabli an ta'tiyana suna kukanta masa kenan azabar tayyawa wa min ba'di ma ji'tana bayan ka zo mana ma an cuce mu annan Musa ya ce ku ƙara haƙuri ƙara asarabbukum an yahlika aduwakum saura kiris saura kaɗan ubangijinku zai halakar da abokin gaban kunna jama'a waɗannan matsafan fa da suka zo za su yi tsafi wa annabi Musa su juyar da shi fa su ne suke faɗin wannan magana yanzu yanzu sun yi imani asarabbukum an yuhlika aduwakum wa yastakhlifakum fil ardi kuma Allah zai maye ku a bayan ƙasa ya ku ‘yan Najeriya da an cutar da ku yanzu ma ana cutar da ku ya ku ‘yan Arewa da an cuce ku yanzu ma ana cutar da ku ku yi haƙuri asarabbukum an yuhlika aduwakum wallahi wallahi wallahi sannu a hankali Allah ubangijinku zai halakar da abokin gaban ku matukar kun tsaya ku rike gaskiya in kama addinin ku wa yastakhlifukum fil ardi kuma Allah zai maye ku ku zamanto ku ne masu mulki a bayan ƙasa fa yanzura kaifa ta'malun dan Allah ya ga to ya za ku aikata me bambanci la farq so ai hakuri Allah ka ƙara mana hakuri Allah ka ba mu zaman lafiya Allah ka kwantar mana da hankali Allah ka samu cika da imani wanda ya ji ba daɗi Allah ba shi hakuri subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu